أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته har ila yau muna cikin wannan sura sura ta uku suratu ali imran muna daidai wurin da allah maɗaukacin sarki ya mana bayani akan irin alkawari da ya rika daga banu isra'ila daidai wurin da allah maɗaukacin sarki ya ce ƙul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala ibrahima وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم وانا آية أم ميميتي أتكين سورة البقرة akwai wurin da Allah madaukakin sarki ya ce qulu amanna billahi wama unzila ilaina wannan ta fara da qul wancan kuma ta fara da qulu sannan wama unzila ilaina a waccar wannan kuma wama unzila alaina sannan akwai bambanci kuma du a gaba wa ma'uciyar musa wa isa wa ma'uciyar nabiyu na min rabbihim a ta cikin suratu bakara a wannan kuma aka ce wan nabiyu na min rabbihim to allah matsaukakin sarki ya ce la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun abinda allah matsaukakin sarki ya faɗa wannan aya yana magana ne da manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce marqul ka gaya musu ya kai manzan Allah ƙul ayyuhar rasul amanna billahi ilahan ka ce musu na yi imani da Allah a matsayin shi ne Ubangiji waɗana fi ma amarna bi sannan kuma na yi biyayya cikin abin da suka umarce mu da shi ko cikin abin da Allah ya umarce mu da shi shine yace wama unzila alaina abinda aka saukar na umarni da hani sai manzo Allah Allah ya ce manzon sai ya faɗa wa mutanensa na yi imani da Allah da abin da ya saukar mana wama unzila ala ibrahim da abin da Allah ya saukar a annabi ibrahim na takaddu da ya saukar mar wa isma'il da abin da Allah maɗaukakin sarki ya saukar wa annabi isma'il wa ishaqa da annabi ishaq wa yaquba da annabi yaqub wal asbaqi da jikoki na annabi yaqub wanda sune aka ce zuriya goma sha biyu nan ko isna ashara sune ya'ya na annabi yaqub wanda ake kiran su banu isra'ila sune al asbaq Allah ce wa ma utiya Musa wa Isa da abin da aka ba wa annabi Musa da annabi Isa sun zo da shari'a guda ɗaya ne a afwan annabi musa ashe da harun ne suka zo da shari'a guda ɗaya to wannabiyuna min rabbihim da kuma abin da aka saukar wa annabawa min rabbihim daga ubangijinsu wa'anda ba wa'annan ba kenan akwai bambanci tsakanin manzo da annabi shi manzo Allah madaukakin sarki yakan ba shi saƙo ne a karan kansa da kuma al'ummar da yake rayuwa a ciki shi kuma annabi Allah ya kammar wahayi ne ya ba shi saƙo a iyakaran kansa shi ne bambanci tsakanin annabi da kuma manzo shi yasa ake cewa a tarihi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ake cewa nubi'a bi ikra wa usila bil mudassir an ba shi annabta ne da ikra yi karatu a wa zai wa a kansa ne duk in ka ji abin da aka faɗa ayoyi guda biyar na awalu kamsa a wakil suratun alad wa'annan ayoyi guda biyar ɗin da aka kawo dukkansu tana magana ne akan abin da manzan Allah zai yi yunkuri ya samu da haka shari'a ne a iyakaran kansa ya yi karatu yana cewa ma ana bi ƙara suka yi sau nawa sau uku a tarihi an ce mala'ikin ya sa fuka bikin sai ya dan matsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mar iqra bismi rabbikal ladhi khalaq kai karatu da sunan ubangijinka allazi khalaqa wanda yayi halitta khalaqal insana min alaq wanda ya halitta dan adam min alaq daga min ruwan madina iqra wa rabbukal akram kai karatu kuma dangane da ubangiji ka ke ka girmama shi allazi allama bil qalam wanda ya sanar da alƙalami ya ba da ilimi ta hanyar mi rubuta ilimin da kuma kiyaye shi allama al-insana ma lam ya'lam kuma ya sanar da dan adam abin da bai sani ba wannan dukkan su shari'a ne da ni Allah ya dora wa manzon Allah ya kiyaye a karan kansa amma da aka zo wa ursila bil muddassir sai aka bashi kuma annabta sako da zai kawo jama'a sai aka bashi a cikin suratul muddassir ya yi wal muddassir ya kai wanda ka lullube um fa anzir ka tashi ka yi gargadi wa rabbaka fakabbir ka girmama ubangijinka wa rujiza fajir kuma ka guje kai guje wa wanda gumaka kun ga wani mi an ce tashi ya gargadi un fa'anzir ka tashi ka yi gargaɗi ya yi gargaɗi mi sai aka ce anzir an shirki ka yi gargaɗi akan mutane su bashirka wa bashirhum bil janna kuma ka musu bishara da aljanna to wannan shine abin da ya bambanta annabi da manzo kuma dukkan wani manzo annabi ne saboda sai an baka annabta a ƙara ma da manzanci amma ba dukkan annabi bane kuma manzo ba shine sai ya ce wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyuna min rabbi yayi imani da abin da aka saukarwa annabi Musa da Isa da annabawan da suka zo daga min ubangijinsu la nufarriqu baina ahadin minhum ba ma bambancewa tsakanin wani daga cikin annabawa mu ringa fifita yanzu manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shine abdul kalb mafi mafi falala mafi girma a cikin halittar shine katimun nabiyin kuma imamul mursalin shikamakin annabawa shugaban manzanni Allah ya kawo a cikin qur'ani da kuma cikin hadisai ayoyin da suka girmama manzan Allah amma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kar ya bude kofar da za a rena wani manzo sai ya ce sai ce la tufaddiluni ala yunus bin matta yace kar ku ringa fifita ni akan yunus dan matta amma mi shi din shi an mafi falala akan annabi yunus to amma a lokacin abin da yasa manzon Allah yayi yayi ne lisaddin zari'a domin ya toshe kafa ta barna saboda mi mutane suna irin karanta ayoyin da Allah maɗaukakin sarki ya tuhumi annabi Yunus ya yi hijira bai ba shi madan ba bai ba shi iko ya yi hijira ba saboda al'ummarsa sun ƙi karɓan addininsa sai zuciya ya fice a cikinsu fitar da ya yi sai kwale-kwale sai yake ta kwalewa zai kifa da su sai suka ce alamun akwai wanda ya yi sabo a ubangiji ya fitar kansa ko kuma ya halakar da mutane mu je gaban Allah Allah ya saka mana sai aka zo ana ta turka-turka sai suka ce za su yi ƙuri'a kuma zai wahala a yi wani ƙuri'ar a yi cankulo-cankulo to ba ta faɗi kan wanda ya laifin ba sai ce ku tsaya ni akwai abin da ne kuma ina ga laifi ne a wurin Allah da haka ni na karɓi laifin sai faɗa ruwa yana faɗawa sai faltaka mahulhutu wa homuli wani shabi ya haɗe shi Allah ya ce falola annahu kana min al-musabbihin inda bai zamto daga cikin masu yin tasbihi ba lalabisa fi batsanihi ila yawmi ba'sun da zai tabbata a cikin cikin kifin nan har zuwa ranar da za a yi tashin kiyama amma saboda ni wannan tasbihi da yake yana ta hailala yana ta addu'a yana ta mu sai ya zamto kifin sai ya zo bakin ruwa ya amar da shi malamai suka ce lokacin da ya amar da shi fatar jikinsa ta sussulle a lokacin Allah madaukakin sarki sai ya fidda wata tsirrai wanda sun malamai sun rinjayar akan cewa kankana ce ta fito a lokacin ta nuna ya fasa ya sha sai Allah ya gyara ma jikinsa don haka wannan akwai darussa mu riƙe ni yanzu da ba annabi ba na zo ne wa'azi a mutane ta musu saki to zan zuciya in tafi kana wannan shine da dai cikar kamala ta ke amma shi dama wannan dan wannan Allah ya turo shi shi dolensa ne ya tsaya ne shi yasa Allah maɗaukacin sarki daga cikin umarni da ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace ka gaya musu yace la nufarriqu baina ahadin minhu ba ma bambancewa tsakanin wani daga cikin manzanni wa nahnu lahu muslimun ko mu masu miƙa wuya ne gare su Allah yace wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan duk wanda ya bi wani addini ko ma bayan musulunci wanda ya bi addinin da ba musulunci ba ومن يطلب دينا غير الدين الذي تداه الله وهو دين الإسلام wanda ya bi wani addini kuma ba addinin da Allah maɗaukakin sarki ya yarda da shi wanda shi ne musulunci a can farkon surar na akwai wurin da Allah maɗaukakin sarki ya ce inna dina inda Allahi al-islam ai dinin da Allah maɗaukakin sarki ya yarda da shi addinin da Allah ya yarda shine addini shine musulunci to shi yasa anan Allah madaukakin sarki ya maimaita yace wa man yabtaji ghayral islam dinan duk wanda ya bi addinin da ba na musulunci ba falan yuqbala minhu ba za a taba karba masa ba za a taba amsar aikin nasa duk abin da mutum yayi wanda ba na musulunci bane to ba za a karba mar ba wannan in za a fassara shi a a yalwace shine duk abin da ma mutum ya kawo shi ya danganta shi da addinin ko ba addinin ba ne Allah ba zai karɓa mara na na aisha Allah ya dada ita a wani hadisi da bukari da musulun suka fi da shi take cewa man adasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa a wata ruwayar musulun kuma yace man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa abinda hadisin yake nufi a takaice duk wanda ya kirkiri wani aiki ya danganta shi da addini ko ba a cikin addini sai ta ce fa huwa raddu to an mayar masa aikinsa ba a karba ba ruwayar musulun kuma ya zo da ruwa cewa man na amila amalan duk wanda ya aikata wani aiki laisa alaihi amruna babu umarnin mu a cikinsa sai ya ce fa huwa raddu shi ma an mayar masa bi ma'ana fa layyi qubala minhu ba za a taɓa amsa ba wa huwa fil akhirati min al khasirin kuma yana daga cikin masu hasara a ranar gobe kiyama Allah ya ce kaifa yahdillahu qauman sai Allah madaukakin sarki zai shirye da mutane kafaru ba'da imanihim waɗanda sun ka kafirce bayan imaninsu wa shahidu annar rasula haqqun kuma sun shaida lalle annabi sallallahu alaihi wasallam annabin gaskiya ne dalili shine sun karanta a cikin littafinsu allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wadanda Allah madaukakin sarki ya ba su littafi sune yahudi da nasara ay ya'rifunahu ya'rifuna annabiyya muhammadin sallallahu alaihi wasallam sun san annabi sallallahu alaihi wasallam kama ya'rifuna abna'ahum kamar yadda suka san ƴaƴayensu duk wani uba mai cikakken hankali ko da gajen sai hango ɗansa zai ce wancan ɗana ne to sun san annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda suke iya bambance 'ya'yansu a cikin wasu 'ya'yan saboda ni sun karanta a littafi shi ya sa ma da suka ga garin da Allah ya yi isharar zai zo sai suka je suka cika garin madina saboda a lokacin a duniya shine garin da ya fi kowane gari yawan dibino da suka cika garin sai Allah ya ɓullar da shi a cikin garin garin makka to wannan hasa da cewa dukkan annabawa suna fitowa ta tsatsan banu isra'ila amma annabi sallallahu alaihi wasallam sai fito a tsatsan annabi isma'il wanda yana da tarihi mai tsawo shine hasadar ba za su imani da shi ba shi yasa Allah madaukakin sarki yace to ta ya zai shiryar da su kaifa yuwafiquhum a kaifa yuwafiqu Allahu al-insana lil imani bihi وبرسوله قوما كفروا بعد إيمان ta yi Allah zai datar da su akan hanya madaidaiciya kafaru ba da imanihin da suka kafirce bayan imaninsu wa shahidu kuma suka shaida annan rasula haƙun lalle cewa annabi sallallahu alaihi wasallam annabin gaskiya ne wa ja'ahumul bayyinat kuma albayyinat hujjoji sun zo musu albarahin sun karanta a cikin littafansu wannan shine hujjojin sun ga alamominsa sun ga gunda zai zo sun ga komai kuma Allah ya tabbatar amma da ya zo sai mu sai suka yi kamar sa kallonsa kawai za ka yi a ido wanda ya karanta littafi ya san manzan Allah a ida kawai zai ga manzan Allah ce kai ne manzan da Allah ya ishara sa shine wa ja'ahumul bayyinat dalilai sun zo musu na cewa wannan annabi sallallahu alaihi wasallam shine manzan karshen zamani amma suka yi kafirce kafirce wadanda suka yi bayan sun sani shi yasa Allah ya ce sai ya zai shirye da su wallahu la yahdi alqawma adh-dhalimin kuma lalle Allah madaukakin sarki baya shiryar da mutanen da suke azzalimai ne ittaru dalala badalan an huda wadanda suka zabi bata a maimakon shiriya sun zabi bata ne a maimakon shiriya wanda aliyu bin abi talib radiyallahu anhu ya an samu wani asar da gare shi wanda imamul barbahari ya kawo a cikin shirin sunna yake cewa qala aliyu radiyallahu anhu aliyu radiyallahu anhu yana cewa eh la udra li ahad fi dalalatin rakiba hasibaha hudan wala fi هدى تركها حسبها ضلالا yace faqad buyyinatil umur wa thabata al-hujjat yake cewa babu wani uzuri da Allah madaukakin sarki zai wa dan adam da ya je ya riki wani bata ya rungumo ta bata yake tunanin cewa wannan batar gaskiya ce sai ce wala fi hudan haka nan a cikin wata shiriya taraka wanda ya bar wannan shiriyar ha dalala yana tsammanin wannan shi ya faɗa ce me yasa ya faɗi haka ya ce faɗaɗi buyina tilgumu hakika Allah ya fayyace al'amura dukkan wani al'amari na addini Allah maɗaukakin sarki sai da ya kawo mana shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai bar mana duniya ba har sai da ya nuna mana wannan hanya ita ce mabulla wannan hanya idan mutum ya ba mabulla ba ce manzo Allah ya yi jalayi wa kadda khututsan sai irin layi-layi haka a jiki kamar abusan haka branches sai yake cewa hadihi sabili ad'u ila Allah eh eh wa anna hadha afwan wa anna hadha sirati mustaqiman yace kuma lalle wannan ita ce hanyar madaidaiciya addini kenan wannan shine addinin mu mai yake madaidaici fattabi'u ku bi shi yana ga sahabbansa sai ya ce wala tattabi usubul kar ku bi wannan branches din fa tafarraqa bikum an sabili sai ta rarraba ku akan hanya in kun bi wannan za ku isa mi za ku isa gunda ake so ku isa in kuka bi nan kuma bara ku haɗu da junan ku kuma za ku samu rarrabe rarrabuwar kai shine Allah madaukakin sarki yake cewa wa'annan mutane wanda suka riki bata akan shari'a sai ya ce ula'ika jiza'uhum ai lalle waɗannan sakamakonsu suwa suwa nan azzalima anna alaihim la'anatullah lalle akwai tsinuwar Allah akan su shine ne Allah ya nesantar da su daga rahamarsa wal mala'ika mala'iku ma suna addu'ar Allah ka nesanta wani da wani da wani Allah ka nesanta wanda suka riki kaza daga rahamarka shine abin da ake nufi da tsinuwa wal mala'ikati wan nasi ajma'in da kuma tsinuwa ta mutane gaba ɗaya ɗinsu in an ce nasu ajma'in dukkan mutane ke bi ma'ana tun da daga na farkon annabi adam farin halitta har zuwa wanda za a haifa a ƙarshen duniya wanda kowa ya fi shi ɗanin kowa ne shi shi ne allah maɗaukakin sarki ya ce khalidi na fiha kuma su ɗin madawwama ne a cikin wannan jahannama la yukaffafu anhum al'azab babu wani abu da zai sauƙaƙa musu azaba wala hum yunzarun kuma Allah maɗaukakin sarki ba zai dube su ba ba zai dube su da idan rahama ba saboda ta'addancin da suka yi da kuma zaluntar kansu da suka yi sai Allah ya tasniya ya ware wasu mutane yake cewa illal ladina tabu min ba'di zalik sai dai waɗanda suka tuba bayan wannan kafircewa tasu da suka yi wa aslahu kuma suka kyautata ayyukansu fa inna allaha ghafurur rahim to za su samu Allah al-ghafur mai gafara ne ar-rahim ko mai jinkai saboda ni shi Allah madaukakin sarki duk wanda ya zo mar da neman gafara yakan karbi gafara mutum ya yafe ma sai dai in mutum ya yi girman kai ne innal ladina kafaru ba'da imani Allah ci gaba da faɗa mana yace innal ladina kafaru lalle waɗanda suka kafirce ba'da imanihim bayan miƙa wuyansu sun yi imaninsu thumma zadu kufran sannan suka ci gaba da yin kafirci ai istamarru al kufri suka ci gaba da yin kafircin su lan tuqbala taubatuhum to Allah ba zai karɓi tubarsu ba shine sun yi kafirci da suka yi kafirci sai suka tuba bayan sun tuba ya suka dawo suka ci gaba da kafirci kamar wata aya da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a cikin suratul nisa'i ce innal ladina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma zadu kufra lam yakun illahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila lalle waɗanda suka kafirci ai suka yi imani ثم كفروا سنة سكا كافرتي ثم آمنوا سنة سكا إيماني ثم ثم كفروا سنة سكا كافرتي ثم زادوا كفرا سنة سكا تكبر كافرتي سي الله يتي لن يكون الله ليغفر له الله بيزمتو وانا زي غافر تامسو ولا ليهديهم سبيلا ko ba zai shirya da su hanya ba daidaiciya ba to anan ma waɗanda suka siffanci da wannan siffar Allah ya ce lan tuqbala tawbatuhum da dai Allah ba zai karbi tautuba su ba wa ula'ika hum dhalun waɗannan kuma sune wayanda suke batattu innal ladina kafaru lalle waɗanda suka kafirce wa matu sannan suka mutu wa hum kuffarun alhali suna kafirai falan yuqbala min ahad min mil'ul ardi zahaban Allah madaukakin sarki yace ba zai karba daga gare su ba ba zai karɓi wata sadaka ko kyauta da suka yi daga abin da ya azurta su da shi ba mil'ul arzi zahaban suka yi na kwatankwacin yawan ƙasa na zinare su cire zinare kwatankwacin yawan ƙwayar ƙasa da ake da ita a duniya su ɗauka sai sun ciyar fi sabilillahi sai Allah ya ce to ba zai karɓa falai yi ba zai taɓa karɓa ba walau iftadadi bi ma'ana walau iftadadi ko da sun bada don su fanshi kansu da wannan kyautar ko wannan sadaka da suka yi Allah ya ce to ba zai karba ba wa ula ulaika lahum azabun alim waɗannan suna da azaba mai raɗaɗi wa ma lahum min nasirin ko ba su da masu taimaka musu a wurin Allah in Allah ya zo musu azaba ba wanda zai iya zuwa ya sha makance su ko ya mai ko ya taimake su dangane da wannan azaba da Allah maɗaukakin sarki zai musu wannan shine ƙarshen karatunmu na yau sai kuma in Allah maɗaukakin sarki ya kai mu wani sati za mu ɗora karatu daga lantana lulbirra a tacin figun mafi shibun wannan aya lantana lulbirra ita ne ƙarshen izu shida in kuma aka fara kullu ba'am an shiga izu na bakwai har zuwa kan yastabshiruna سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله